الذي هو المصطفى لم يخلق الله كفوه فمن في الورى يا صاحي يبلغ شعوه به كل ذنب عجل الله محوه جدير بنا نسعى وندلج نحوه فذاك الذي يسعى إليه ويدلج يسعى يسعى إليه يدلج ويدلج ويدلج جعلنا حديث الحاشمي سراجنا وأسماؤه عند السقام إلى جنة إلى جنة به يرحم الآسي إذا ذنبه جنى إذا ز- ذنبه إذا ذنبه جنى جعلنا إليه في الحياة احتياجنا ونحن إليه في القيامة أحوج إذا ما حشرنا فوزنا بلقائه من النار ينجينا بفضل دعائه فطوبى لمن قد عمه بولائه جميع الورع والرسل تحت لوائه ومن ذا له أن جاه أحمد مخ- مخرجه مدحت حبيبا آطرا متعرجا بأوصافه الحسنى قد أصبحت ملهجا ولما وجدت الأمر أوسع منهجا أوسع ولما وجدت الأمر أوسع منهجا جهوت بمده فيه جهوت بمده فيه لا متلجلجا ومن مدح المحبوب لا يتلجلج وكيف وقد قف- وقد عم الأنام بنس- بنصحه وأرشدهم بعد الظلام بصبحه وأهما عليهم وبلا بعد سحه وابلا وابلا بعد سحه جناني جنا جنات عدن بمدحه وأرجوه في الدارين همي يفرج محمد المختار جل سعوده له الفخر أصل قد, تور قد تورق عوده توفى لكل العالمين عهوده جديد على كر الجديدين جوده إلى جوده تسعى المطايا وتزعج فيا حاملا نوزاوه فوق ظهره ويا أيها الآسي بأثقال وز- وزره ويا أيها المشتاق في طول عمره جمالكم حصوا وجفوا بقبره تروا نوره منه السماوات تسرجه فكيف ولو آينت مثلي ضوعه برؤيته عيشي تحققت صفوه ولما سها قلبي وفارق سهوه جمعت ذنوبي ثم عرجت نهوه ومن كان ذا ذنب إليه يعرج
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو رانا الخميس عشرين دقيقة جوة المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم shekara na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da goma ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa da maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da ashirin ci gaba da karatu na ah, littattafan luga a cikin wannan littafi mai albarka wanda muke gabatarwa a wannan rana mai albarka a wato littafin da aka sa masa suna da alwuturiyat ko alƙasa'il wuturiyat wanda daga baya aka samu wani malami ya zo ya mai tahmis wanda a darasinmu na farko da sauran littattafai mun yi magana akan abin da ake kira a tahmis shine wato yin waƙe ko bin tsari na waƙe tare da kawo baitoci guda biyu da kuma rabin baiti wato kawo misra'ai guda biyar wannan shi ake kira a tahmis idan ka kawo baiti daya mai dango biyu ko misra'ai guda biyu ka sake kawo wani baiti shi ma mai dango guda biyu ko misra'ai guda biyu sannan ka sake kawo misra'i to wannan ana kiransa a tahmis da asalin littafin ba haka yake ba babu wannan tahmisi din kawai an zo baitocin ne ba tare da kawo wannan dango na biyar da ake kawowa ba eh to asalin littafin shi mai littafin da ya rubuta al-muturiyat al-qasaid al-muturiyat da wani malami ya zo shi kuma sai ɗauki littafin sai mai takhmisi ya sa mai suna da takhmisu takhmisu al-qasaid al-muturiyat kamar yadda aka yi wa littafin al-shiriniyat ta al-fazazi wadda za mu zo a kanta insha Allah wadda ita ma daga baya aka samu waɗanda suka yi mata tahmisi a wannan darasi kuma shi ne darasi da sha uku cikin wadda littafi mai albarka satin da ya gabata mun tsaya a shafi na ashirin da hudu yau za mu tashi shafi na ashirin da biyar ga wayanda bugun ba yake ɗaya tare da su kamar yadda aka ji mala ya karanta a to hawa yau dai yana ci gaba da yabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da bayyana martaba da batsayi da manaƙib na shi wayanda suka shafi annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa huwal mustafa lam yakhluq illahu kuf'ahu shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine al mustafa abin zabi wato wanda aka zabe shi saboda cancantarsa a wurin wanda ya zaɓe shi shine Allah subhanahu wa ta'ala lam ya khaluqillahu kuf'ahu kuma Allah bai taɓa halittar tamkarsa ba ba taɓa halittar wata halitta wadda take ta yi kama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba wannan hususiyya ce ta annabi kuma manƙaba ce ma'ana daraja ce daga cikin manaƙib na annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam cewa ba a taɓa halittar wani kamar sa ba kuma wannan gaskiya ne kusan ma dukkanin malamai akan wannan magana suke a kai kusan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama shine afdalul khalqi shine mafifita shine mafificin halittu gaba daya duk wata halitta ko mala'iku ko aljannu ko dabbobi ko ma me ko mutane to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine afdaluhum eh shi yasa yace maka lam ya khaluqillahu kufahu Allah bai halicci wani kamin sa ba bai halicci wani irin sa ba haka nan gaba kuma ba za a halicci wani irin sa ba domin tunda aka kore lokacin da ya gabata to da ya nuna ko nan gaba ma ba za a sake halitta wani ba kamar da alfazazi yake faɗa cikin al'ishiriniya yake cewa ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha eh annabi muhammad ba to ba taɓa halitta irinsa ba eh ba a taɓa halittar wani wanda ya kama da annabi ba kuma nan gaba ma ba za a yi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to saboda haka baita alfazazi kamar ya fi nashi takidi don shi ya kore azzamanul madi sannan ya kore kuma almustaqbal eh inda aka fito kamun sa kenan ba a halicci wani kamar sa ba kuma inda za a je nan gaba ila yawmil qiyama ba za a halicci wani kamar sa ba faman fil wara faman wane ne fil wara a cikin halittu gaba ɗaya ya sahi ya kai abokina wanda ana kiransa a tarhim a babin nahau a tarhim shi ne shafi harafin ƙarshe idan bisa ƙa'idodi kamar yadda da insha Allah ta'ala a karatunmu na ɗan wardi ya kawo wannan babi za mu karanta abin da ake kira a tarhim shi ne shafi harafin ƙarshe na suna bisa ƙa'idodin da su malaman nahau suka aza to wadda ka ce ya sahib sai shi ne ya sahib ya kai aboki to sai aka shafe harafin ƙarshe shine bawo eh kamar yadda zaka ce ya usmanu sai ka ce ya usma ya usma hmm hmm kaga sai a shafe harafin karshe da kuma abin da ke bi masa shine alif tunda shi ba mutaharriki bane yake cewa yablugu sha'awahu wane ne ya taba kai ga fage ko matsayi ko mataki wanda manzon Allah ya kai a cikin halittu waye to mu dai ba mu san shi ba kai in ka sani sai ka faɗa to shi da yace faman wane ne ya blogu sha'awahu da zai kai ko ya taka ga fage shine ash-sha'aw da annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba takawa hilwara a cikin halittu ya sahi ya kai abokina babu bihi kullu zanbin a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama ne kowane irin zunubi ajjalallahu mahawa Allah yake gaggauta goge wannan zunubi zai iya ɗaukar yana nufin a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama wato a dalilin addu'arsa bihi din na ai bi sababi du'a'in nabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi to kullu zambin kowane irin zunubi ajjalallahu mahawahu Allah yakan gaggauta goge wannan zunubi da ka saba ma Allah ka je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi tawassuli da addu'arsa ya roki Allah sai Allah shi yafe maka wannan ya faru ga wasu da dama daga cikin sahabbai kuma wannan ma'ana ta fi kyau zai iya ɗaukar kuma a dalilin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an ka goge laifuka da dama da muke yi waɗanda Allah ya kaura kai a kansu kamar laifin da za mu yi a cikin mantuwa ko laifin da za mu yi akan kuskure kamar yadda ya tabbata hadisa abdullahi na abbas rufi'a an ummati alkhabar wa nisiya to kaga a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama aka samu wannan ba kowace al'umma ta samu wannan ba to shi yasa duk wani laifi da za mu yi a cikin mantuwa ko kuskure to sai Allah ta'ala ba zai kama mu da laifi akan wannan ba sai aka ɗauke mu na wannan laifi kamar da ya zo a cikin sunan ibn maja hadisi tabbatacce to shi ma zai iya ɗaukar wannan jadirun bina ya cancanta gare mu nas'a mu yi tafiya nahawahu katarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce katarni a hausa shine bangaren da mutum yake inda mutum yake zaune ko inda za a sami mutum wannan shine hausa ake kira katarni annahau aljiha duk ana ambaton wannan jihatu shay bangaren da za a je a samu to ya cancanta gare mu mu tashi mu niki gari mu yi gaggawa zuwa saduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wani dilij kuma mu yi tafiya hatta in ta kama ma cikin dare al-idlaj akan ce adalajin rajulu idza sara fil layl mutum yayi yayi idlaji me ma'ana yayi idlaji shine yayi tafiya a cikin dare yayi tafiya a cikin dare to duk wannan ya cancanta gare mu ja'alna hadith al-hashimi mun mayar da ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama ba hashimi ba za ka lazi to wannan shi annabi sallallahu alaihi wasallama yus'a ilaihi shine wanda ake gaggawa zuwa wajensa wa yudlaju kuma akan tafiya hatta a cikin dare domin saduwa da shi ja'alna hadithal hashimi mun sanya labarin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama ba hashimi sirajana shine fitila gare mu saboda duk wani duhu da muke gani da mu ambaci annabi sai mu ga ya yayi wa asma'ahu shine daidai ba wa asma'ahu wa asma'ahu adafi ne akan ja'alna hadithal hashim wa asma'ahu haka mun mayar da su ambaton sunayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ilajana matsayin magani gare mu inda siƙami shi ma ya fi kyau bisa ga saƙami inda siƙami bikas sin a lokacin rashin lafiya in ma ba mu da lafiya to da mu ambaci sunayen annabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad Ahmad Al-Aqib Al-Muqaffi ko Al-Muqaffa to sai mu ga mun samu lafiya bihi a dalilin annabi sallallahu alaihi wasallama yurhamu al-asi idza zambahu jana ake yi wa mai zunubi rangwame a yi masa rahama a lokacin da izaja na zambahu lokacin da ya aikata laifinsa zunubinsa to a dalilin annabi sai a yi masa afuwa shi ne ta hanyar yi masa addu'a ko kuma ta hanyar shafa'a ce tun da manzon Allah zai ranar tashi alkiyama duka yana ɗauka kuma zai iya yiwa kuma yana nufin abin da suka shahara da shi na tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam domin su wasu daga cikin sufaye suna ganin cewa mutum ko baya duniya za a iya tawassuli da shi shi yasa za ka ga suna kiran annabawa wasu daga cikin annabawa suna kiran waliyai da shekunne wanda za ka ga sun mutu su suna halatta wannan su sufaye wanda ita matsala ta tawassuli da alhormar wani ko darajar wani ko ma wane ne wannan abin da malamai suka ce babu nassi da ya tabbatar da wannan ingantacci babu shi yasa shekul albani a littafinsa a tawassul ya rubuta littafi a tawassul ya yi magana akan hukunce-hukuncensa da nau'ukansa hakamu ruwa na wa'u ya tattara duka hadisan da wasu suke kawowa don su halatta tawassuli Allah ka bani kaza don daraja annabi ko don darajar shehu kaza eh ko don haƙƙin wane kaza mun ka sai ne yace ba su tabbata ba da fuskar isnadi kuma an samu wasu daga cikin magabata ma sun karanta wannan kamar imamu abu hanifa eh saboda haka shi ya hana mutum ya ce Allah ka bani kaza don haƙƙin annabi ba wai don annabi bai da haƙƙi ba a saboda kawai annabi bai shar'anta haka ba kuma ba a ga sahabbai na yi ba lau kana khairan la sabaquna ilayhi to tunda ba a ga sahabbai na yi ba kenan ba addini ba ne eh to wannan shine zai iya yiwa wannan yake nufi eh tunda aksarin masu wa'annan littattafai zaka ga suna jingina ne ga mazhaba ta sha'ira su kuma a sha'ira tawassuli kusan addini sun kama yadda shi to amma mafi kyau ya zan tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yafi sai zambihi a dalilin addu'ar manzo Allah ko cetonsa da zai ranar tashin kiyama tunda wannan kowane ya faru yurhamul asi za a tausaya za a jikan mai zunubi idza jana zambahu lokacin da ya aikata zunubinsa ja'alna ilaihi mun sanya ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ihtiyajana bukatocin mu fil hayati fil haya kamata yayi shi da takuri eh ba taguje ba kun san taguje taguje mm taguje eh karatun zaure ba eh wannan marbuda dai shek ga ya ta mautuwa shek ga ta nan bude kana gani to wannan kenan da yake littattafan ba ta haƙiƙi gare su ba to wannan ya fi fil hayati mun sanya buƙatocinmu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwarmu wa nahnu ilaihi mun zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ahwaju mun fi kowa bukata fil kiyama a ranar tashin kiyama lokacin neman shafa'a ko za a je wajen annabawa irin su annabi adam annabi waye annabi musa duka za su ce wannan ba nasu bane daga ƙarshe dai za a koma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wa idza ma hushirna a lokacin da aka tayar da mu daga cikin kaburbura ko kuma aka tara mu al-hashru shi ne a tara mutane ko a tara wani abu ya ce fauzuna babban rabonmu biliƙa'ihi yana tabbata ne da haɗuwarmu da shi sallallahu alaihi wasallam yana nufin mu masu imani don ba ka da imani ko ka haɗu da annabi ba abinda annabi zai yi a gabansa ma za a jawo su a yi jahannama da su ya ce alakata mutane na na ce ai sun canza kadi baddalu wa gayyaru ba'daka to su ne ashabul ridda tare da malaman hadisi suka ce wanda suka yi ridda eh ba wai sahabbai ake nufi ba to ko sahabi kake in kai ridda shikenan yanzu ba magana sahabantaka akai ba minan nari yunjina daga wuta annabi yana tserar da mu ta hanyar ceto ko bifadli du'a'ihi saboda falalar addu'ar sa roƙon Allah da zai yi Allah ka zai yi addu'a a nan gaban a ƙarƙashin al'arshi kuma Allah ya amsa fatuba liman qad ammahu bi wala'ihi fatuba lafazin tuba ismu tafdil na atyab mun san atyab ko mafi mafi dadi eh to muzakkar kenan in kana son ka ce mafi daɗi mu'annas sai ka ce tuba to sun ce ɗaya daga cikin sunayen aljanna sun biya tuba li kasarati ɗibiha saboda komai na aljanna tayyib ne tsayyaza aka ce tuba suna ne min asma'il janna aljanna ta tabbata ita ce mafi daɗi ko kuma ya zan sifa sifa ce ta aljanna aljanna ta tabbata liman qadi ammahu ga duk wanda ya nufi ko bi wala'ihi da jibintar annabi sallallahu alaihi wasallam ko taimakonsa shine wala jami'ul wara dukkanin halittu war rusuli da manzanni ta taliwa'i karkashin tutar annabi suke kai ya ce wa manza wane ne lahu gare shi an jahi ahmada daga barin darajar manzon Allah makaraju yake da wai wata mafita ya ce shi yana da wata mafita wadda za ta wadatar da shi daga kimar annabi ko darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shi duk wanda haka ya samu alkhairi ranar tashi alkiyama ba dalilin annabi ko da kun san kamar yadda hadisi ya tabbata cewa ranar tashin kiyama ga mutane tsaye-tsaye Allah bai ce ma kowa komai ba wahala ta kai wahala ga zafi na tsayuwa ga zafi na rana an kusanto da rana ga kawunan mutane to anan annabi shi ne zai nemi alfarma a yi hisabi awwalan ita shafa al'uzama wanda kowa a nan sai ya ci albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hatta waɗanda za a kai wuta to ya fi musu sau akan wannan bala'i kowa dai ya san ga matsayinsa wanda za a kai aljanna kuma kaga shi ke to shi ne abin da yake nufi a to waye zai ce shi wai yana da mafita daga wadatuwa daga barin wannan daraja ta annabi ai babu shi ko madahtu habiban na yabe masoyi wannan na kira littazi na yabe wani masoyi babba atiran wanda yake mai kamshin turare muta'arrija kuma mai tashin kamshi kamshin yana tashi bi awsafihi ko da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama alhusna mafiya kyau kadi haƙiƙa asbahtu na zamo mulhija mai furta su ko da yaushe minan lahaja ma'ana ko yaushe ina furta sifofin annabi ina bayani a waƙe ko ma magana haka ta zube to haka na zamo ma'ana kadi asbahtu mulhijan haƙiƙa na waye gari ko na kasance mai furuci bai ausafihi da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallama alhusna mafi kyau walamma wajadtu al'amra lokacin da na samu al'amari aw sa'a manhajan cewa shine mafi yalwa wajen manhaji wajen godabe ko matafiya ya ce to jahartu bi madihi sai na dinga bayyana yabona fihi akan annabi sallallahu alaihi wasallama la mutalajlija kuma ba na wani inda inda ana taraddudi tunda na ga al'amari a buɗe yake abin nan attalajluju shine raurawa abu ya dinga rawa an gani abu ya kasa tabbata to shine mutum da zai zo ya yi magana ya kai ya komo to kaga yawwa akan kira shi almutalajliju wa man madaha almahbuba duk wanda ya yabi abin so shine annabi sallallahu alaihi wasallama ai la ya talajlaju ai baya inda inda baya kai da komo ko yawwa saboda abinsu yake yabo wanda kuma ya cancanta a yabe shi wa kaifa ta yaya wa qad haqiqa ammal anama annabi sallallahu alaihi wasallama ya game halittu bi nasihi da nasiharsa shine alkhairin sa an-nusu shine alkhairu alkhairi shi ake kira nasiha lokacin da ka tsora mutum aka alkhairi ka mai nasiha to annabi sallallahu alaihi wasallama ya game kowa da nasiharsa wa arshadahum kuma ya shiryar da mutane bi subhihi da hasken asuba dinsa ba'da zalami bayan da suna cikin duhu sai da annabi ya fara da'awa sannan ne mutane suka gane addini amma da kowa dib yake wa ahama alaihim wabilan annabi ya kwararo musu hadarinsa mama hadari babba mai yawan ruwa shine wabil eh fa asabahu wabil mhm to ya ya ya kwararo musu mamakon hadarinsa na ruwa ba'da sahi bayan ya fara musu da yayyahi shine as-sahhu sinun ha'un shine asalin kalma abu ya dinga tahowa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to galibi kun san in za a fara hadari za ka ga an fara ruwa kaɗan kaɗan ko daga baya sai su zo da ƙarfi to haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwararo musu alkhairansa da ni'imominsa na shari'a na mamakon hadari bayan da ya fara musu da yayyafi janani zuciyata in an ce aljananu bi fatahil jim ana nufin zuciya in an ce aljinan bi kasril jim ana nufin aljanna ko duk wani abu wanda an lullube an rufe aljinan duk asalin kalma abu ɗaya ne duka daga aljanna ne shi yasa ake kiran gona da aljanna ko aljinainatu yawwa azhabu ila aljinaina eh ko ila aljanna shi yasa aka kira aljanna ita ma aljanna ko eh an kira gona da aljanna saboda in ka shiga ciki to abinda a ciki sai ya rufe ka eh su kuma aljannu an kira su da aljinnu ko saboda ba a ganin su a rufe suke aka kira da aljanin yawwa dan karami ɗan tayi da ke cikin ciki ko saboda ba a ganinsa duk asalin da aljunna eh sutura abin da zai zama maka kariya to amma duk asalin kalmar ɗaya daga abu ɗaya ne duk mazari ɗaya ne to amma su laraba sun bambanci suka ce aljanan bi fatih aljin suna nufin zuciya su ce aljanan suna nufin aljanna to ya ce zuciya ta jana ko ta, ta, tsinki 'ya'yan itacen jannata adani aljannan nan ta dindindin bibadhihi kuma a dalilin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi har ya dauka ma ya shiga aljanna saboda hidimar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babin ihsanu zanni ne billah kyauta ta zato ne ga ga Ubangiji ba hakika ba ne. Kamar yana sai nuna maka yana fata a dalilin wannan, to zai samu ɗasa zai samu taɗin ‘ya'yan itacen aljanna warjuhu ina ƙaunar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fiddare a duniya da lahira gidaje guda biyu ko yufarriju ko yufarraju duk yana yi yufarraju hammi a yayi damuwar da ke tare da ni to ina fatan haka a dalilin annabi nan duniya da ma lahira ranar tashi alkiyama a yayi mini damuwar da ke tare da ni muhammadul muhtaru jallat su'uduhu له الفخر أصل قد تورق عوده يأتي محمد شين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم المختار أبن ذابي جلت سعوده كوت تكن سسنجر ماما shi duk sanda zai ba kyauta baya maka ramar kyauta shi ya sa'ud kyaututtukansa na arziki asalinsa daga sa'ada ne a cewa ne ai sa'idun ne ko to an sifanta kyaututtukan manzon Allah da lafazi na azumi saboda shi in zai baka kyauta to daga ranar ka zan mai arziki baka sake talauci mai yawa zai baka lahul fakharu sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana da alfahari shine takama asulin shine asali gare shi saboda ya cancanta da yayi ba wai girman kai ba ne ko kuma jiji da kai ƙat haƙiƙa uduhu itaciyar annabi sallallahu alaihi sallama ta warraka hatta ya sansani ma kuma sansamin ga sunan suna amfana mutane ma'ana na nufin asalin annabi sallallahu alaihi sallam tun daga kakanninsa eh to wannan tushen nasa shine matsayin itaciya sansamin kuma shi karan kansa da kuma ‘ya'yansa da jikokinsa da kuma al'ummarsa gaba ɗaya daga alwaraku ne sansami tuwaffa ba tawaffa ba tuwaffa mabni lil majhul uhuduhu ana cika alƙawullan annabi sallallahu alaihi wasallama likullil alamin ga dukkanin halittu ma'ana duk wani alƙawali da annabi yayi to Allah subhanahu wa ta'ala yana cika masa wannan alƙawari Allah subhanahu wa ta'ala yana cika masa wannan alƙawari shine in na nasara ne Allah zai cika in ma na menene Allah subhanahu wa ta'ala zai cika jadirun ko jadidun ko mun ce jadid jadidun juduhu kyautar annabi sallallahu alaihi sallama jadidun kowane lokaci takan zama sabuwa alakar jadidai ne a kan jujjuyawar dare da yini shi ne aljadidai ta ji laraba sun ce aljadidai da zuwa da dare saboda kullum suna sabantuwa in yini ya wuce to dare zai zo kuma in ya wuce kuma wani ya sake zuwa shi yasa sai sukan kira shi da aljadida ne ila judihi tas'a ko tas'al mataya to tas'al mataya raƙun ma na gaggawa ila judihi zuwa ga samun kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam wa tuzaj kuma ana zaburar da su ana ƙara musu kuzari ana motsar da su ya ce fa ya hamilan auzarahu ya wanda yake ɗauke da zunubansa ai wannan munada na kira ce munada gairu makasuda amma kuma yana nufin kansa da kansa yake amma sai kawo na kira gairu makasuda shine fa ya hamilan ya kai wanda yake ɗauke da auzarahu zunubansa fauka zarihi saman garin bayansa waya ayyuhal asi ya kai mai zunubi bi asqali wuzri tare da nauyin zunubansa wa ya ayyuhal mushtaqu ya kai wanda yake mai shauki mai so mai soyayya fi tuli umrihi a tsawon rayuwarsa shi gaba ɗaya ya ƙare wajen soyayya ta annabi Muhammad jimalakum raƙummanku jimala jimalakum raƙummanku hussu بدم الحاء min hassa ya hussu mun gane yawwa hassa ya hussu ba hassa ya ya ya ya ya hassu ba Mm. min babi fa'ala ya fa'ulu ne hussu ku gaggauta jimalakum tafiya da raƙummanku wa haffu shi daidai yake Mm, haffa ya haffu shi daidai yake min babi fa'ala ya fa'alu wa haffu kuma ku kewaye bi kabrihi ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ku zaburar da raƙumman ku su yi sauri ku sa su yi sauri sannan ku kewaye kabarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan yana ishara kan abin da suke a kai na an je kabarin annabi a tsaya a yi addu'a da sauransu wanda shi wanda a cikin kabari ko bi matsayinsa to ba a shar'anta maka roƙe shi ba dan bai da abin da zai yi ma shi ma in yana raye lokacin da yana raye addu'a yake ko ba haka ba to amma su suna ganin ai annabi bai ma buƙatar addu'a kaza kaza to me yasa an ka shar'anta mai salati sai salati addu'a ce oh to kamata in ka je wajen kabarin annabi kai masa addu'a ba wai ka ce shi biya ma bukatar ka ba shi ma yana neman biyan bukatun sauran Allah subhanahu wa ta'ala to in ka je rauda za ka ga wasu irin yan Pakistan wani da dogo takardarsa ya ci kota ya yi wasiƙa yana karantawa annabi saboda jahilci da kokarin bada a cikin shirka wannan duk ba daidai ba ne rashin fahimta ne kawai yake an riga an nuna musu cewa wannan ai ba komai bane sannan an karatar da su cewa annabi bai mutu ba bal ma in ka ce annabi ma ya mutu kokarin aka yi ma a ce kayi ridda akwai ba so wannan ra'ayi ai annabi yana nan ra'ayi to saboda in sun ga ce annabi ya mutu to gaba ɗaya ɗariƙa ta rushe duk wani wanda ke da'awar ɗariƙa ko sufanci ko wannan tafarki in ya yarda da annabi ya mutu to ɗariƙa ta taro shi domin duk shehin duk wata ɗariƙa shehin ta yayi da'awar ganin annabi ne bayan annabin ya mutu to in sun yarda da ya mutu kenan shehun nan sun yi ƙarya ba annabi sun haɗa ba yawo to shi yasa ba za su yarda su ce maka annabi ya bar duniya ba saboda wancan dalilin shi da tushen dariƙa ko da za ka ga su labana iji sama'atu bin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kazatan fa qala li kaza kaza kamar yadda ahmadu tijani yake faɗa a cikin jawahirul ma'ani cewa kai ɗana ne kai jika na ne kai kaza kaza kai amintacce ne wanda ya yarda da kai kaza ga balala ga kaza ga kaza to yau in ya zo ya ce a'a ko kuma mabiyansa suka ce eh annabi ya mutu innaka mayyitun fa innahum mayyitun to zuga sai su ce ai wannan mutuwa ba irin tamu bace sai su yi maka tawili sai su yi maka tawili sai ya ce maka ai ga shuhada Allah ya ce ba matattu bane mm to ai inda rabbihim an ka ce ba inda nasu an ka ce ba ko ba haka ayamu inda rabbihim yurzaqun ko to wanda an raye can tsakani ne da ubangiji ne kaga ai ba daidai bane ka dauko wannan kuma ka ce zaka mu'amalanci mutane da shi shi Allah bai ce shi hala rayu ne a cikin mutane ba cewa inda rabbihim kenan wata rayuwa ce can tsakani ne da su ba da mu ba to shi yasa koyaushe mutum ya rabu da gaskiya sai samu matsala shi yasa shekul islam yake cewa duk sanda dan bid'a zai kafa hujja da wani dalili don ya kare bid'arsa ko son zuciyarsa to cikin wannan dalilin kuma akwai abin da zai rubuza wannan da'awar tasa akwai abin da zai maida mai martani saboda haka wannan duk ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi sallama ya riga ya bar duniya kuma cewa ya bar duniya ba rage kimarsa ba ce Allah ne ya faɗa cewa za ka mutu kuma ya mutu ne to sai ne to in baka yarda annabi ya mutu mi za ka yi to sun buɗe wannan ƙofa ne saboda a bar ƙofar sake na haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wanda ya sha iska sai ya ce maka ai ya ga annabi ai ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ba taɓa samun wani sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi wayanna alqurunul mufaddala as-salasa ba wani ɗaya daga cikin su wanda ya taba da'awar ya ga annabi ido da ido bayan ya bar duniya babu shi to su duk ba su da matsayin ganin annabi sai bayan wucewar annabi da shekara ɗaruruwa ko dubu ma sannan wani ya zo ya ce ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ga abubuwa ma ran da ma manzon Allah ya bar duniya sai da an kai rikici tsakanin sahabbai sai da aka samu saɓani ko ba haka bane sai da na umar karon farko yana cikin wayanda shi bai yarda da annabi ya bar duniya takobi ma ya zagi duk wanda ya ce annabi ya mutu sai na aika shi lahira abubakar ya hau mimbari ya yi inna alhamdulillah ya ja ayoyi ya yi kaza ya ce to tabbas annabi ya mutu wanda ka bauta ma Allah ya ci gaba da bautan Allah Allah baya mutuwa wanda ke bauta ma annabi to annabi ya bar duniya ya ce shikenan sai sai da na umar ya taka birki to ya kamata annabi ya yi magana wurin ya ce a'a ba mutu ba ko na mutu shine sabani na farko da aka fara yi sabani na biyu ya za a yi mai wanka wasu su ce a cire suturarsa gaba ɗai gaba yadda ake wa kowace gawa wasu ka ce a'a bai kamata a yi masa haka ba aka yi ta rikici har gawar ta kwana uku ana tunanin ya za a yi to don mi da bai bayyana cikin kwanakin nan bai ce ga yadda za a yi ne ya bar kawai sahabbai suna ta sabani da ƙarshe dai aka yi masa wanka cikin suturarsa bayan yi wannan zabani kuma an ka dawo ya za a mai sallah shin za a shugabantar da liman ne mutane su yi sahu kamar yadda ake wa kowa ko yaya na aka yi ta wannan bayan an yi na wanka fa to da ƙarshe dai shawara ta tafi akan cewa a ɗibi mutane gurub-gurub in waɗanda suka je suka yi waɗanda su je su yi waɗanda haka aka yi wa annabi sallah bayan an yi wannan kuma inda za a turbuɗe shi shi ma an kai saɓani wasu suka ce a kai shi makka don can aka haife shi wasu suka ce a kai shi wajen kabarin mahaifiyar shi wasu suka ce a rufe shi badar wasu suka ce a kai shi bakai to dan ne sai na abubakar ya ce ya taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi inda ya mutu nan ne kabarinsa kuma ya mutu ɗakin nan Aisha sai aka yi masa kabari bayan wannan sannan ga rikici tsakanin na fatima da sai da na abubakar ita ta ce sai an ba ta gado na abin da annabi ya bai shi kuma sai da na abubakar ya ce yana da hadisi mu annabawa ba ma gado ba a gado ma taraka nahu sadaka duk abin da muka bari to sadaka ne a dalilin haka ta yi ta husuma da sai da na abubakar ta yi ta husuma a kai da wasu rawayi na nuna hattabar duniya abin ya ne mata eh don wata uku ne da rasu annabi ta rasu har ma tabar duniya ma ba ta shiri da sai da na abubakar kan wannan matsala wai duk manzon Allah bai bayyana ba don ka zan da kiki sai dai zo ya baka salati ga abubuwa mala a fili duk rikicin nan babu inda annabi ya taba bayyana ya raba gardama sannan ga abin da ya faru na khalifanci minna amirun wa minkum duka ga fada tsakanin ga abubuwa nan dai da yawa su haka dole ya ce ma annabi yana bayyana ya ba da wani abu ƙarya yake maka ka karanta addini kawai ga annabi yana bayyana to waɗanga lokuta ya fi cancanta ne bai kamata ya bar sahabbansa aminansa masoyansa cikin saɓani ba ko ya kamata to sai ba da wata falala wadda ko ka mutu baka yi ta ba mutumin kirki hake in kaya abin da annabi to Allah ya sawaka yace turau ko tarau turau nurahu eh ana nuna muku hasken annabi sallallahu alaihi wasallama minhu daga gare shi as-samawati tusraju wanda sammai guda bakwai su ma ana haskaka su ne a dalilin hasken annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to nan yana nufin haske na hakika wanda wannan ba haka bane amma yana nufin shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam da makamantansu wato ba haske yake nufi na hakika ba to babu matsala inda kun sa akwai masu da'awar cewa annabi haske ne ba wai mutum ne da aka halitta daga ƙasa ko maniyi ba kusan aƙida su yan ɗariƙu da daman su aƙida su kina annabi haske ne suna kawo su ƙissoshi waɗanda ba su da asali to wanda kuma ba haka ba ne abinda hujjoji suka tabbata yadda aka halicci kowa haka aka halicci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama amma duk sauran annaba in banda annabi adam sun yadda an halicce su ne kamar yadda an halicce sauran mutane amma wai banda annabi kuma babu wani dalili kawai sai wasu hadisai farkon abin da hadisin jabir farkon abin da aka fara halitta shine hasken annabinka to shine farkon halitta shi kuma wannan haske daga gare shi ne an ka halicci komai duniya da lahira gaba ɗayanta kuma asalin hasken daga hasken ubangiji ne wanda wannan zai ba zuwa ga kafirci zai ba yake nan babu bambanci tsakanin Allah da halittu an samu al-ittihad kenan aqidatul ittihad cewa komai Allah ne eh ko masu wannan aqida inda za ku samu hususul hikam na ibnu ibnu ibnu arabi wanda malamai suka kafirta shi ya yi maganganu marasa daɗi malam ba su da daɗin saurari shi kusan aƙida da ya ta tallake nan cikin littafin nasa cewa duk abin da ka gani to akwai Allah cikinsa har cikin littafi yake cewa in mutum ya sadu da matarsa to da Allah ya sadu da shi ba da matar jin da yake yi cewa ba Allah ne ya jima'i da shi ba shi yasa an ka ce to shi wanka gani wannan yana cikin jawahirul ma'ani to wannan shine shine dariqa in ka ji ana magana dariqa wannan dari amma wani salati wani wai wannan duk ban kaura shi ana wa jahilai ne don kar su gane na an kasa gaba amma hakika na dariqa shine wayannan aqidu su ne ya kamata ku nemi littafi khususul hikam haka ko jawabin ma'ani ka duba yana nan ko maganganu kace-kace ba ba daɗi ya gaya ma daga nan bisa kujera ɗaya ka yanke hukunci ana samu dai bala na'am in ibn arabi mutum ne ai da kaji an ce ibn arabi ana magana dariƙa ce guda ne shi guda ne inda za ka ga su yan kamar shi Ahmad Tijani da Ibrahim ya cikin littattafan suna yawan girmama mutumin amma yana da aƙida ta al-ittihad shine komai da ka gani asalinsa Allah ne gani sunayen Allah su ne suka bayyana a wayannan halittu yake cewa fa kaifa ta yaya walau ayantan a hukum da za ka ga hasken annabi ido da ido misliya kamar yadda ni na gani bi ru'yatihi da ganinsa yace inda ka samu wannan to da bukata ta biya domin ai shi rayuwa ta ta haqqaqtu ta haqqaqat ne ta haqqaqat ai shi rayuwata ta haƙaƙa ta tabbatar da safawahu tsalkin wannan hasken na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa tsalki ne wanda baya da datti baya da wani ƙura a cikin sa walan ma saha qalbi ba ta ya rubuta shi da alif don sahautu ake cewa ba sahaitu ba walamma saha kalbi lokacin da zuciyata ta rabkana wa faraka sahawahu daga baya na samu kuma ta rabu da wannan rabkana din jama'atu zunubi sai na tara zunubaina summa sannan arrajtu hawahu na karkata domin isa bangaren annabi sallallahu alaihi wasallama at-ta'rij ko shine karkata da abu kamar da mai daliya yake fada a farkon daliyarsa arrij bi man arrij al-hidab al-urrad arrij at-tari shine karkata taguwa ta nufi inda mahayinta yake son ta tafi to shine yusi da yake yaban shehin sadan nasiru sai ya bude kasidarsa daga wannan yana rufin kansa shi da yake yaban arrij bi mun arijil hidabil wurrad ma'ana ka karkatar da taguwarka a makarkatar wurin da yake akwai manya-manyan duwatsu wayanda rabinsu cikin ruwa rabinsu kuma a fili bainar lissabi wa zatil akamadi sannan tsakanin wasu allisab su ma duwatsu ne wayanda su kuma ba sa cikin ruwa da kuma wata ƙasa mai kamar toka-toka to da ka kai nan ka fara isa garin su malam dan nasu wani babban waliyi ne an ce kwana arba'in yankai bai ci abinci ba bai ci ba bai sha ba min karamati Allah ya zama ka yi ne sai albajirin nasu ya masa wannan kasida ba wai shi dan nasurin ya yi kasida ba ka bai da wasu ke fahimta shi dan nasurin yabonsa ne ya kai kama wannan gaga ya ba annabi ya yi ta yabo ce gawa to haka ita ma daliya na muke wa man kana za zambin ah duk wanda ya kasance ma'abuci zunubi ilaihi zuwa ga annabi yu'arriju yake karkatar da abin hawansa ko to ina zaina ma ya nemi ma'ana ba inda zaina ya tawassuli da addu'ar sai wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine at-ta'arish nan za mu tsaya na'am tawassuli to na to shi to ci gaba da kawo gama ta shi ba iskali tun da an ce bido ayi so da haka tawassulin da addu'osin su kuma tawassulin da ake magana da shi shine tawassuli da kiman mutum ko darajarsa ko alfarmarsa ko matsayinsa a wurin ubangiji amma in ka zo ka ce bani da Allah ina da matsaloli ka taimaka min da addu'a sai ma addu'a kai tawassul wannan kira sa at-tawassul bi du'a'i gairika wannan bai da matsala su sufaye ba shi suke magana ba a'a kamar ka zo ka ce Allah kai min kaza don alfarmar wani don darajar wani don matsayin wani don kimar wani wannan shi ake magana shine tawassulin da malamai suka ce babu nassi a kansa amma tawassuli da addu'ar mutum salihin bawa wannan nusus suna nan da yawa akwai su a qur'ani akwai su a ainihin wato hadisai shi ma wanda ya ce za a iya tawassuli da son da Allah yake yi ma ahlul baiti to ahlul baiti kashi kashi shi koyaushe bawa ahlul sun yayi tawassuli da al'amalu salih wannan an fi buƙatar haka amma ya halatta ka kai tawassuli da wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala to son da Allah yake wa ahlul baiti wanda an musulmai daga cikin su kaga sifa ce tashi ka fahimta yawwa in an ce ahlul baiti ana nufin wato zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa da kuma danginsa wanda suka yi imani dangin kuma kala biyu ne akwai bangaren banu al-muttalib akwai kuma banu hashim ana yana magana salati to ƴaƴan da suka fito wannan gidan waɗanda suke musulmai su ake kira da ahlul bait suna da daraja ta kusanci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan matansa duk suna daga cikin ahlul baiti kamar yadda yake mujma'un ne tsakanin ahlus sunna wal jama'a banda shi a su suka ce a matan annabi ba sa cikin ahlul bait to ko cikin yan uwan annabin ma wasu sun ka takaita sai waɗanda azzuriyar husaini duk wanda bai fito ta hanyar husaini ba su a wurinsu ba ahlul bait ba ne babu ma ruwansu da alhassan a gani to wannan ma matsala ba ne to da haka matsala shi ne ka yi tosuli da darajar wani Allah ba ne kaza don darajar wani kamar da suke faɗa don darajar ɗan fodiyo misali to wannan shi ne wannan shi yadda matsala tambayar da ya yi a zuwa ta ibn al-arabi akwai wata alama da mutum zai iya bambanta su
to ai babu babu alama da kaji ana magana sufanci to shi kenan shi ake ne yawwa oga ita abu ba alama ta fi kowace zama sau a gani in kuma kaji ana magana ilimi kamar fiqihu hadisi ana magana karatu to ana magana akan ibnu al-arabi al-maliki wannan shi malami ne ahlus sunna ya ɗaya daga cikin malamai na mazhabin malikiya kuma yana da rubuce-rubuce da dama ya yi rubuta ahkamul qur'an tafsiri dai na ayatul ahkam sannan ya rubuta sharhuwa kusan guda uku ga muwabba akwai almasalik akwai alqabas duk sharhi ne na abin nan sannan ya rubuta sharhin tirmidhi tuffatul ahwazi ya rubuta masa aridatul ahwazi ya da rubuce-rubuce da yawa sosai abinda wasu ke faɗa wa in kaga alif da lam to shi ake nufi shi malamin al'arabi eh in kuma kaga alif wanda bai da alif da lamun to wancan ake nufi to wannan yana da rauni don galibi su sufaye in sun haka hawo shi shi wancan nasu to sukan sa mai alif da lam sukan sa mai alif kaga ba wata alama ce wadda za ta taimaka kai ne kararrabe ba galibi waɗanda ke yin wannan malamai musamman na hadisi da na aƙida na sunna su in za su rubuta sunan shi shi wancan sufi ba su sami alif dala an gani in sun ka zo bayanin wanda wannan a wanda an malami wannan to za ka ga sun sami alif dala sannan sun sami almalik wancan kuma sun sami ibnu arabi at-ta'i ko al-hatimi shi ne lakabinsa shi kuma wannan ibnu al'arabi al-maliki shi wannan malami ne malami ne a halin sunna an gani yawa amma dai ni babba alama da naga tafi sauki shine in kaji ana magana karatu shi wancan da zaran kaji in ana magana ilimi ba a kawo shi da kaji suna ne to harkar sufanci da harkar menene menene dai harkar dai kwashe-kwashe falsafa da sauransu eh amma da kaji ana magana karatu ana tattauna wata mas'ala ta addini kaji an ce ibn al-arabi ya ce to shikenan malamin shari'a ake magana eh wancan suna ce mai malamin ne. saboda ya yi rubuce-rubuce akan ilmul baɗin ya rubuta al-futuhatul makkiyya a cikin rubuta cewa fir'auna ma ya musulunta daga baya eh eh tunda tunda ya wai ya kalmar shahada kamin ya mutu kamin ruwa su dace shi saboda haka shi ma shi ma musulmi ne kwarai ku saboda haka shi a aqida ta fir'auna musulmi ne mumini kuma haka ma ya kira shi mumini a littafin sa al-futuhatul makkiyya to kaga abubuwan ne sai a hankali to shi yasa ibnu ibnu ibnu taymiya yace kada wannan ya kafirta yayi ridda kuma duk wanda ya da aqida tai bayan bayani ya zo masa bai tuba bai doge shi ma ya kafirta to da yawa sufaye sun kwaso duk wani abu da kake ji ilimin hakika waye waye duk daga shine tushe shi kuma ya kwaso daga alhallaji alhallaji shi ne wanda asalin wanda ya yaya da aqidarsa wanda gaba ɗaya duk malaman zamanin su sun kai fatawa akan cewa yayi ridda kuma ya halatta a kashe shi duk malaman zamaninsa ba ya ahli sunna kawai ba duk wani wanda an masa ne shari'a ya ba da fatawa akan cewa jinin hallaji ya halatta a zubar da shi a haka kuma aka kashe shi da shi kuma ibn al-arabi da ya zo daga baya kwaso abubuwa ya saka cikin wayar da littattafan guda biyu to su kuma su masu jawahirul ma'ani suka kwaso ibrahim ya duk rubuce-rubuce ne zaka ga daga can yake ɗauko su duk wannan shigantaka komi Allah haƙiƙa wane ne wane ne harkar tarbiyyar nan da ake yi halarar nasutu da hahutu da malakutu da jaba duk can sun ga kwaso wannan duk can sun ga kwaso wannan to Allah ya sawar almuhim ne dai mutum ya yi karatu insha Allah shikenan ko